صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وانقداره العظيم أيها الإخوان إن لإثبات علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نقاط كثيرة نذكر عشرة على سبيل المثال وها هي الأولى حفظ شريعته الجراء السنية الثاني متابعة سنته السمحاء المحمدية الثالث التخلق بأخلاقه المحمدية الشريفة المصطفوية الرابع شدة تعظيمه ظاهرا وتوقيره في, في القلوب باطنا الخامس كثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم السادس كثرة إنشاء مدائحه وثنائه صلى الله عليه وسلم وكل حال من الأحوال السابع محبة وتعظيم آل بيته الأطهار الكرام الثامن تعظيم صحابته الكرام وإجلالهم جميعهم رضي الله عنهم التاسع إكرام وتعظيم علماء ملته لأنهم نوابه صلى الله عليه وسلم في جريان شريعته الشريفة العاشر مساعدة واحترام جميع أمته عليه الصلاة والسلام
نعم أيها الإخوان ياكو ينواكو سني إن لإثبات علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نقاطا كثيرة حقيقة akwai nukdodi masu yawa ga alamomin da suke tabbatar da soyayyar annabinmu muhammadu a cikin zukatanmu akwai nukdodi nukadan kasiratan nukdodi masu yawa nazkuru asharatan za mu ambaci goma kawai ala sabilar misali a bisa misali amma wa'yansu points points ɗin da suke nuna alamar soyayya ta annabi a zukata namu to suna da yawa wanda kowane ɗaya aka ambace shi a tare da kai akwai shi to akwai alamar soyayya amma aka samu babu shi tare da kai to ba alamar soyayya annabi na farko hifzu shari'ati hilgarra asaniya kiyaye shari'ar annabi mai haske madaukakiya sai an same ka da kiyaye shari'a abinda Allah ya dora maka na wajibi kana saukewa abinda aka hana ka kana hannuwa ka kiyaye shari'a kenan na biyu mutaba'atu sunnatihi samha'i al-muhammadiyya bin sunnarsa mai sauƙi sunna kuma muhammadiyya kiyaye sunnonin annabi gwargwadon iko na uku a takalluku bi halaƙihi a takalluku bi halaƙihi alhamidati sharifa almusdafawiyya ɗabi'antuwa da ɗabi'o'in annabi ababen yabo maɗaukaka wanda suke ababen zaɓi na hudu shiddatu ta'zimihi tsananin girmama annabi ba da wasa ba da tsanani sosai zahiran a fili a gani wata ƙirhi da kuma girmama shi da tsananin girmama shi fil ƙulubi a cikin zukata baɗinan a ɓoye wannan shine na ƙuda ta biyar kaga soyayya kenan na biyar kasaratu salati wa taslimi alaihi sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar sansa yawan yi masa salati da taslimi daga gare ka zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama na kuda ta shida wato kasaratu ta kasaratu insha da mada'ihi yawaita saban yabanninsa ka cikin yabo kana yawan yabo kana jin yabo diwa ne wasa na'ihi da yabansa dai kullum a dinga jin kana yabansa fi kulle hali cikin kowane hali min al'ahawali na daga halayenka na zama kana yaban annabi abu na bakwai mahabbatu wata azima alibaiti آل بيته الأدهار الكرام soyayya da girmamawa ga 'ya'yan gidansa tsarkaka masu girma in dai da soyayya ana sai an ga kana girmama sharifai girmama su da bayyana musu da soyayya wannan ina daga cikin alama ta soyayyar manzala na naƙuda ta bakwai na takwas tazimu sahabati kiram girmama sahabbansa masu girma wa ijlaluhum da girmama su jami'uhum baki ɗayansu kaka tauye ka rage wani kana cire wani a cikin sahabbai ka cire duka su 'yan haɗin kai ne in ka so in ka so su su duka za ka so yayin da ka cire wani kashe banda shi to su duka banda su kuma ka taɓa manzon Allah Allah ka kiyaye radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su na ƙuda ta tara ikram girmamawa wata azim da girmama ulama millati malaman addininsa masu aiki da iliminsu masu koyi da manzon Allah li'annahum domin cewa su malaman wannan addini na wannan ainihin al'umma nuwabu su ne na'iban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fi jaryani shari'atihi ash-sharifa cikin gudanar da shari'arsa wacce take madaukakiya na guda ta ƙarshe da muka ambata ta goma مساعدة واحترام جميع أمته عليه الصلاة والسلام taimako da girmama dukkanin al'ummarsa aminci da salati tabbata gare shi duk wanda ka gani a al'ummar nan ka girmama shi ka taimake shi yin haka yana nuni zuwa kai masoyin manzon Allah ne to yanwa waɗannan nukudodi guda goma muhimmai ne wajibin duk musulmi masoyin annabi ya kiyaye kowanne daga cikin wannan gwargwadon yadda zai iya kada a tozartar da kowace nukuda idan aka hada su waɗannan goma to alama ta soyayya ta tabbata gare ka sai dai a nemi istiƙama allah ka ƙara mana son annabi na'am falizalika aqulu lakum ayyuhal mu'minuna bis sarahati أنه يجب علينا أن نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم محبة صادقة صافية على هذا النمد لننال ما عند الله من الخيرات الجزيلة والعطايا الجسيمة فمحبته صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مخلوق لأنه صلى الله عليه وسلم أسدى وأجزل المعروف والخيرات لكل مخلوق صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عنا وعن جميع خلق الله خيرا
فلذلك سبب هكا ne yan uwa nake aqulu lakum ayyuha al-ihwan nake faɗa gare ku ya ku yan uwa bis sarahati a fili annahu lamarin da shanin yajibu yana wajaba alaina akan mu أن نحب نبينا مسوء النبي محمدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة صادقة صافية سويا تجس كتر ككك على هذا النم أبس ونن تقلا da muka ambata a bisa wannan tsari da wannan zarin da muka faɗi na kuɗoɗin nan linanala ma inda Allah min alkhairatil jazila wal'adayil jasima domin mu samu abin da yake gurin Allah na daga alkhairu masu kauri masu yawa da baye-baye kuma kaurara wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallama wajibatun ala kulli mahalokin soyayyar annabi wajibi ne a bisa kan dukkanin wani abin halitta ba sai musulmi kadai ba duk abin da Allah ya halitta wajibi dole sai so manzon Allah dan shi ne asalinsa da shi aka same shi li'annahu sallallahu alaihi wasallama asda wa ajzalal ma'arufa shi ne ya zuro ya kaurar bayar da alkhairu wato wal khairati da alkhairu li kulli mahluqin ga dukkanin duk wani abin halitta annabi ya ba shi alkhairu sallallahu alaihi wasallam fajazahullahu anna Allah ya sa kayya ga manzon Allah akan mu wa anin jami'i khalqillahi khairan saka masa da alkhairi ga barki ɗayan halittar Allah amin na'am wa idza kana almar'u yuhibbu man manahahu fi dunyahu ma'rufan faniyan aw sababa inqazihi min mahalakatin aw madarratin haliyan ma'a tahaqquqihi bi anna hadha la yadumu wa la yafidu fama baluka biman manahahu manahan لا تزول ولا تبيد ووقاه من العذاب الأليم ما لا يفنى ولا يهول بل يدوم ويقيم فإذا كان المرء يحب غيره على ما فيه من سورة جميلة فكيف بذلك النبي الكريم المانه لنا جوامع المكارم والفضل والفضل الأميم لقد منحنا الله به منح الدنيا والآخرة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة بل هو صلى الله عليه وسلم أصلنا والسبب في وجودنا ورحم الله الإمام النبهاني حيث يقول إلا الكون كنت أنت ولولاك لدامت في غيبها الأشياء ولطف الله للقائل ولولاك ما كانت الكون قد جنوده أملاك ولا أنبيائي زادك الله يا حبيبنا يا محمد تشريفا وتكريما ودرجة وتعظيما صلى الله عليك وعلى آلك الأماجد الأخيار وصحابتك الحادين الأبرار صلاة وسلاما دائمين ما دام الليل والنهار na'am idan wai za ka nan marwa hibu mamman haku fi duniya marufan faniyan idan dai mutum ya kasance yana yin soyayya ga wanda ya masa baiwa a duniya da alhairi kuma duniyar da alhairin duniyan ƙararre ne wanda ya maka alhairi a duniya kana sansa tare da cewa ka san alherin da duniyar da za su ƙare أو سبب إنقاذه من محلكة أو مضرة حاليا ko kuma wanda ya sabbaba tserar da kai daga barin mahalaka ko abin da zai zama mai cuta gare ka a yanzu ma ta haƙuƙihi tare da tabbatarwarsa bi an na haza la ya dumu wa la ya fi baya dawwama abin kuma baya fa'idarwa to fa ma baluka me za ka faɗa ko ina ka shaidanka ko ina ruwanka da liman mana'ahu wannan ya baiwa gare shi mutum minahan baye-bayen da la ta zulu wa la ta bid baye-bayen da ba za ta gushe ba kuma ba za ta ƙare ba shine baye-bayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kowane ɗaya daga cikin halitta wa qahu min al-azabil alim ya tsare shi daga barin fadawa azaba mai raɗaɗi mala ya fana abinda ba zai kare ba wala ya hulu bal ya du abinda ba zai kare ba ba zai rabu ba ballantana ya kare bal ya mu yana dawwama baiwa annabi da tsarewarsa wai kimu yana zama dindindin faiza kanal mar'u idan mutum ya kasance hibbu gairahu ala ma fihi min suratin jamila yana son waninsa bisa abin da yake cikin wannan waninsa na daga sura ko bayyana kyakkyawa fa kaifa bi zaka nabiyil karim to yaya kuma da wannan annabi mai girma abin da ya mana da irin bayyana da ya mana da surar da ya bayyana mana da ita ta alhairi المانح لنا جوامع المكارم والفرج الأميم wanda yake mai yin baiwa gare mu da matattariyar makarimu da faraloli wanda suke gamgamammu laƙar manahanar lahu bihi minahar duniya wal akhira hakika Allah ya yi mana baye-bayen duniya da lahira da annabi muhammadu sallallahu wasbaga alaina ni'amahu ya kuma kaurara zuba ni'imominsa Allah akan mu zahiratan wa baɗina zahirinta kuma da baɗin bal bari dai huwa sallallahu alaihi wasallama asaluna shine asalinmu ba don shi ba da babinmu wasababu fi wujudina kuma shine sababi a cikin samuwarmu Allah ya rahama ga shugaba imamun nabahani sayyidul madihi na da yake fada yace illatul kauna kunta anta kai ne illa ma'ana sababi asalin samuwar kasantattu ba na illa illa illa na asalin asalin abu kunta yace anta kai ya rasulullahi kai ne asali sababi na halitta walau laka ba dan kai ba ladamatil ashiya'u da abubuwa na halitta kakauta da wa mafi gaibi a cikin gaibinta da ta zama babu da ba kowa ba don manzon Allah ba wani mai faɗin ma ya faɗa ya ce walaula ka ba don kai ba ya rasulallahi ma ka na tilkaunu ƙaddu da kasantattu ba ta kasance ba da ɗai junudu amlaku wal anbiya'u rundunar manzon Allah a duniya da lahira mala'iku ne da annabawa bayin Allah ya rasulallah zadaka Allahu ya habibana ya muhammadu ta sharifan wata karima Allah ya ƙara maka ya masoyinmu ya muhammad Allah ya ƙara maka ɗaukaka da girma wadda rajatan wata aziba Allah ya ƙara ma daraja annabi Allah ya ƙara maka girma sallallahu alaika wa ala alika al'amajid al'akhayar Allah ya salati gare ka da alayenka manya-manyan bayan Allah zaɓaɓɓu wasu habatika alhadin al'abrar da sabonka shiryayyu kuma kubutattu masu biyayya salatan wa salaman salati da salaman da'imain masu dawwamuwa guda biyu biyun ma damar lailu wan nahar اللهم صل على سيدنا الحاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره هذا هذا ولله الحمد نعم لعل مكي godiya ما اشتملت وهوت عليه الشهادة الثانية wannan shine bayani da fassara da tantancewar abin da shaida ta biyu ta tare wahiyya shahadatu anna muhammadan rasulullah alal ikhtisari a bisa takaicewa haufar ta ɗawili wa raumar taƙalil tsoron tsawaitawa da kuma buƙatar gajartawa shi sa muka tsaya a nan alhamdulillah na'am faslun fi madahi rasulilan a azami sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na'am wannan fasali kuma ne yake bayani a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wa min al mustahsani yana daga abu mafi kyau bayan mun yi magana akan ma'anar shahada da kuma ma'anar muhammadu rasulullahi mu kuma yabe shi mana al-mu'akkadi ala anna an amdaha maulana wa sayyidana wa sanadana muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huna limunasabati al-mawdu'i wal hal bidhalika lianna mada'ihahu sallallahu alaihi wasallama hali wa amali da'iman wa amli abadan زاده الله درجات وتشريفا وتكريما وتعظيما صلى الله عليه وسلم وهاكم أيها القراء الكرام والأحباب الفحام قصيدة من قصائدنا في مدى الحضرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات وهي المسماة كأس الوداد في مدى سيدنا محمد خير العباد أبو ما في كيو أبو كرففاوة a gare ni in yabi maulana wa sayyidina wa sanadina an amdaha maulana wa sayyidina wa sanadina muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huna yana daga abu da yake mafi kyau in tsaya a nan in yabi annabi na cashe limuna sabatul maudu saboda dacewa da maudu'in da muke ciki na Muhammadu Rasulullah walhalu bi zalika da hali da haka li'anna mada'iha sallallahu alaihi wasallama hali wa amali da'iman kamar yadda kuka sani wa amali abadan burina kenan zadahu Allahu darajatin wa tasharifan Allah ya ƙara annabi darajoji da ɗaukake-ɗaukake wata kariman da girmame-girmame wata aziman sallallahu alaihi wasallam to a cikin baitocin da suke a cikin wannan fasali na yabonmu da annabi na ce ga baitoci na yan uwa da na rikon muku na kasida ta yabon hadara annabi da muka ambace ta kasir wadad fi madai sai da na muhammadin khairul ibad sallallahu alaihi wasallam na'am
matala habarqun awdiya'ul kawakibi متلا برق أو ضياء الكواكب أميل إلى ذكر النبي ذي المراتب وأتراب دربا بامتداه نبينا بأمداهه قد سرت أحذى تقالبي متى ما تذكرت الرسول محمدا يسيل دموعي مثل مطر السحائب وقد طاب لي ما في الكرام فإنني أكابد وجدا فيه أين المواهب أبى الله أن ينسى فؤادي أبدا حبيب الذي قد نال كل العجائب وإني لبواهم بإشكي ومكرمي وما لي في كتمان هذين لاهبي أنادي المختار يا داهم ديا أتاك النذيب منك يرجو المطالب أناديه يا مختار يا داهم ديا أتاك النذيب منك يرجو المطالب مكارم أخلاق ففيك تجمع فإنك أسى الناس جئت المناسب
نعم متى لاها برق وفي
وفي ذروة الألياء ترقى وتعتلي مقاماته والله نلت المراتب هو الأروة الوثقى وهو سيد الورى فأكرم به لتنال منيات راجبي محمد خير العالمين ممجد فبر مطيع محسن وواجبي دعوت إلى توحيد ربك سيدي فكل سواه باطل ومهاربي فإنك مختار الإلهي سفيه نجي إلى الأرش فيك مراجبي فزين الأنام سيد الرسل ناصري وهيد أهيد دافئ لمصالبي رسول على فوق المقامات رتبة ندم بهيم بدل الكتائب زكي له في عذرة الله درجة إلى الله هذه الآلمين يقاربي أدعى نبي الله إني أدمؤ فمن غير هذه الخلق مالي يا معربي هوى كل شرف باه قد ساد أنبياء ومن نوره والله سرنا ندعي الحمد لله الحمد
amin ƙara annabi daraja لله آمين.
yan uwa ga mai karɓar ɗariƙa alhamdulillah ainiya muna yi masa burna Allah ya bamu da shehu tijjani idan sharuɗa da za a je in an ji a ba a karɓa kana a- guda shida na farko da niyya za a karɓi ɗariƙa ba bari har ranar mutuwa abu na biyu ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ita kadai ake domin ta isa abu na uku ba ziyarar wani waliyi rayayye ne ko matace ne da niyyar neman albarka ko neman biyan bukata sai dai sahabban annabi sai yan uwanka tijanawa amma ziyara ta girmamawa da yabawa kawai ka kai musu albarka wannan ba a hana ba amma ka je bambadanci kana neman wani abu ne na duniya ko na lahira wajen wani waliyi ko wani malami babu saboda mu daga annabi muke karba abu na hudu kiyaye salloli biyar dole wanda ya zo tijaniya sai ya kiyaye ko yana wasa da sallah ko baya yi sai ya daɗa tsarewa da kiyayewa ɗariƙan masu kula da salloli ce shi sa idan ka ji a gari ka samu wani ya ce shi ba tijani ne almajirin shehu ne ya san allah har baya sallah ka san ƙarya yake ba a shiga ɗariƙar sai an yadda za a kiyaye sallah ko da ana kiyaye sallah sai an ƙara kiyayewa abu na biyar soyayya da biyayya da girmamawa ga maulan shahama da tijani da yarda da duk abin da ya zo daga gare shi yin haka da shi yin haka ne da kakansa annabi muhammad kuma biyayya da soyayya da yarda da abin da ya zo daga annabi wajibi ne ga duk musulmi abu na na shida na ƙarshe biyayya ga iyaye da kyautata musu saboda bin iyaye yana taimakawa mai ɗariƙa na tijaniya zama a cikin ɗariƙa ya riƙe ya ta yi kai ta jin shauƙi kai ta sanyi ba bari in mutum baya bin iyaye ba iya zama a ɗariƙar tijaniya ɗariƙar masu biyayya iyaye ce Eh, shi sa kaga an sha bamban da waɗanda ba haka ba duk wanda kaga ya riƙe ɗariƙa wazifa baya gajiya yana yi yana nishaɗi to ya shirya da iyaye shi sa ake so a lallaba iyaye a girmama su idan mutum ya sake baya bin iyayensa har suka bar duniya ba shiri ya ji bayan sun tafi kuma shari'a ta zo masa ya zo yana son ɗariƙa ƙarya ba zai iya rike ta ba ɗariƙa ta masu bin iyaye ce saboda haka waɗannan sharuɗa guda shida ka ji su ka yarda da su da izinin shehu tijani na baka ɗariƙar shehu tijani lazimi safe da yamma da wasifa da zikirin juma'a cikin jama'a Allah ka bar mu ciki Fatiha salatu